بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم to wa mustahiqu shay'in duk mutumin da yake ya tashi abu nasa bin yamini lilgasli daga hannun wanda yake ya yi shuhura da kwace mutum ne wani ya kwatar masa kaya ko ya danne masa kaya sai ya kawo kara akan haka ya kawo shaidu akan cewa kayan da suke hannun mutumin nan nasa ne to la rabu da ne ba a cewa sai ya hada da rantsuwa sai din da kai su wadata shi yasa a nan ba sai an amfani da yamilu sarai wanda aka faɗa a baya ba yawa ba a amfani ba amfani da koda shi wannan din wanda yake ya shura da kwace baya nan inda shi wanda ya kawo shaidu akan nasa ne ya bata masa ba za a ce sai ya rantsu ba tansiru a idan aka rasa shugabanci wani ya zama ba shugaba ba sarki ba wani wanda zai kula da lamuran al'umma to al'umma suka ga cewa a zauna haka ba zai ba dole a samu wanda zai ringa alƙalanci to a irin nan jama'ar musulmi da suke wajen sai su zauna su ga wa ya dace a wajen a naɗa shi ya zamo alƙali ta fuskar su faɗa masa cewa kai malam daga yau abin da ya faru a nan ƙasar ko nan karkara kai za mu rinka kawo wa kai alƙalin in ya ce ya yarda shi kenan ya zamo alƙali sai ya zamo ya zamo alƙali walil tizami ko kuma ya zamo ma ba haka aka yi ba a'a shi ne mutane tun farko su daga dacewar in rigima ta faru sai a je wajensa in rigima ta faru sai a je wajensa ya zamo yana ta yin haka hanyar shura da haka to shi kenan yadda cewa ba jama'a cin tare ta ce sun naɗa shi ba amma ya zamo alƙali za a ɗauke shi a matsayin alƙali a wajen amma fa duk mutumin da yake ba adali ba ƙarifin misali wanda yake ya san me yin maslaha ba wai kawai sanin hukuncin a addini ba a'a sanin ma me yin maslaha sai an san yadda rayuwa take tafiya yadda ya dace a tafi da komai ana bukatar wanda duk za a ba alƙalanci ya zamo ba kawai ya yi ilimin addini ba ya zama gogagge a ilimin addini amma ya zama gogagge a ilimi na rayuwar al'umma ya san abin da ya shafi halayyar al'umma ta rayuwa to fa sharruhu linnazmi a sharadinsa bai dace ba a ce za a naɗa shi alƙali irin wannan ba daidai ba ne a ce za a naɗa shi alƙali a baya kuma a koyaushe a magana ta malaman fito akan kawo magana a ce wannan maganar rarrauna ce amma wani lokacin sai a ga an tafi gaba da fatuwa da maganar da take rarrauna a to ita magana da take rarrauna sharaɗin a ce an ba da dama a ba da fatuwa da ita yanzu kama a baya ai an faɗa cewa a zancen da ya fi rinjaye a masabar malikawa shi ne cewa da auren da aka ce a boye ko da a gaban jama'a aka yi ko gaban mutum dubu nawa aka yi amma dai aka ce su a faɗa wa ya zamo da kafin sirri wanda ana ɓata shi ko an ce za a ɓata shi wani kan bata tare an samu daɗewa ba to amma aka ce akwai ƙauni wanda yake shi aka fi rinjaye a kansa shi ne abin da ibnu rushdi ya kawo na cewa a'a ai auren da yake za a ce an ɓoye shi ne auren da ba a shaidar ba amma matuƙar a aure an samu shaidu to wannan auren ba na ba ɓoye ba ko da daga su daga iyakar shaidun sai waliyan sai wakilin miji aka ɗaura aure aka ce to amma mun fita ka a faɗa kowa an ɗaura auren to a cewa wannan auren ba za a ce nikahun sirri ne ba wanda aka ce haka ma abin yake a masabar shafi'awa da masabar abu hanifa amma mu a masabar wannan kaunin na daga bayanin raurauna ne to yanzu misali kama a ce to a ba da fatuwa da wannan ta yiwu a ce an bukaci ba da fatuwa da wannan misali wani yana auren wata mace wadda take ta bunƙasa fitinanniya ce kwarai in ta san ya yi aure to rigimar da za a gani ba ba san iyakarta ba aka ce to ai auren in ya so a yi aiki da kaurin nan raƙi to a nan in an gano rigimar cewa in sun sani rigimar da za ta abu ba san iyakanta ba a iya kauli a iya aiki da maganar nan ta shi ibnu rushd yadda aka faɗa a can a baya shine anan yake so ya bada da sharaɗin a ce za a bada fatuwa da magana da rauna asali a tsari ana ba da fatuwa ne da magana da take mashhura magana da take karkara amma dalili yakan sa a ce a ba da fatuwa da maganar da take rarrauna ma a masaba to shi ne aka ce sharuɗan da ake bukata a nan guda uku ne sharaɗi na farko salamatu min shiddati tarihi ya zama ƙaunin nan ya kubuta daga raunanawa mai tsanani ya zamo ya kubuta daga raunanawa mai tsanani amma su ce raunin nasa ya kai inda ya kai wannan ba dama a ba da fatuwa da shi sai in ya wuce wannan to shine ya rage kuma a rubu ragowar sharuɗa guda biyu wa azuhu li alim sharadi na biyu ya zama an dangana shi ga malami ma fi ittifa'i hirara wanda ba tutu a cikin binsa malamin da ya amsa sunan malami ba kowane malami bane da ake kira malami ya amsa sunan malami wani sunan ake bashi amma a hakika ba malamin ne ba ba da ta haƙoƙin rara ce sharadi na uku a tabbatar in ba a yi aiki da ƙaunin nan ra'ifi ba za a fada cikin wata rigima babba in za a fada wata rigima babba za a tutu tutuwa babba to sai a kyale ƙaunin da yake mashuri a koma ga ƙaunin ra'ifi a yi aiki da shi dan a zauna lafiya idan koyaushe shari'a addini yana bukatar zama lafiya to yasa a koyaushe wa'annan sharuɗan muhimmai ne wannan faitutun guda biyu da ya kawo suna da matuƙar muhimmanci yawa suna da matuƙar muhimmanci to nawazilul a wato matsaloli na kaɗaita shaida suwaye za a ce ba a karɓar shaidar su suwaye ba za a ba da shaida gare su ba ta haru dubu wanda duk ya bar matarsa tana fita da gangan Haɗarafaha tana mai bayyana gaɓoɓinta sai ado ta fita mutane su san wata babba ta zo ta muci ta barraju tana nuna adanta ko wannan bai cancanci ya limanci ba bai cancanci a karɓi shaidarsa ba ko ya ba da shaida ba za a karɓa ba na gare shi a ƙyale maganar ayyo haka ake wannan ko kaɗan ba hujja ba ce a addini ya kawai mutane sun koma suna son ransu to wannan ba hujja bace akan addini abin da addini ya kawo shine wajibi a tsaya a bi ko da al'ada ta gudana da haka wala da hukuncin sun da zakat ba a ba shi rago daga zakka idan ma talaka ne ya zamo yana haka to ba za a ba shi daga zakka ba walau fakiran ko da talaka ne wanda talaucinsa ya fito a fili sai a kyale shi da talaucinsa ya dawo ya gyara tsakaninsa da Allah yayin yadda Allah subhanahu wa ta'ala ya faɗi sharuɗa ya ko ya faɗi tsare-tsare na fitar mace ya zaro yana bin wannan tsare-tsare. Wanda ibu gyara ne, wanda ibu al'ursu da zai babu amma kamar wasa, wasanni da ake na angwanci, wasannin da shari'a tana ganin ba laifi don an yi irin Fitar mace zuwa gare shi daidai ne. wannan dan mutum ya gyale matarsa ta je ba a cewa abin da aka faɗa a baya ya hau kansa ba a cewa bai tantance ya limanci ba ko bai tantance ya ba da shaida ba ko ba a ba shi da dangantakka ba amma ko wannan ko da aka ce ta iya zuwa wasan da ake na angwanci wasan da ake na biki shi din kan ya zamo ta yawaita ta je satin da ya wuce wannan satin ba sai ta je ko ta je watan da ya wuce wannan watan ma sai ta je a idan ya zama haka ne to shi ma suka ne gare shi mai barin matarsa take irin wannan fitar akai akai akan ta je biki to wannan zai zama suka a gare shi matuƙar ne ba bikin yan uwanta ba ne amma in ya zama a ƙanwata ce aka yi bikinta wancan watan a wannan watan ma kuma ga wata ƙanwata ta za a yi biki to wannan ya bata ta je ba zai zama suka ba min uduri ba dama a bauɗe an sami minan uduri daga ji daga adalai da shahidin sama'i ga wanda zai ba da shaida a kan yaji an sani ita shaida akwai shaidar na gani a gabana aka akwai kuma shaida cewa a'a ba a gabana aka yi ba amma na daɗe ina ji daga bakin mutane da yawa cewa haka abin yake Ah, wani da wanci a gabana aka ɗaura musu aure kaga wannan shaida ce akan ya gani Mm.
ya ga an ɗaura musu aure akwai kuma cewa a tun da na tashi yake jin ana cewa wance matar wane ce tun da na tashi ko tun da na zo garin nan ko tun da na zo unguwar da nake ji amma ka wannan ai ba don saka ɗaura auren ba to kamar wannan in za a ba da shaida a kan sama'a cewa na ji ne ba a gaba na aka yi ba to ba makawa ya zamo shi mai ba da shaida ya ji ba daga bakin mutum ɗaya ba ya ji daga wani bakin wannan ya ji daga bakin wancan ya ji daga bakin wancan ya ji daga bakin wancan amma na mutum ɗaya ya faɗa ma cewa ai wancan matar wani to ba daidai bane ka ce za ka je ka ba da shaida cewa eh wannan matar ta ce dan ka ji kawai daga bakin mutum ɗaya ta yi yanzu ba gaskiya ya faɗa ma ba duk wanda aka ba da shaida a kansa a gaban alkali wajibi shi wanda aka ba da shaidar a kansa a ba shi labari da wanda suka ba da shaidar a kansa wanda da ya kawo ƙararka yana bin ka bashi ya kawo shaidu sun shaida cewa lalle yana bin ka bashi shaidun da ya kawo da wani da wani da wani duk sun shaida cewa yana bin ka bashi a faɗa masa dan ko yana da ta cewa a kansu alaihi kataban ɗalilin shahudi dan ya zama shi wanda za a ba da shaidar a kansa wani fitinanne ne ɗan rigima ne in ya san cewa an je an ba da shaida a kansa ba mamaki ya ɗau mataki eh, a ce wanda ya ba da shaida yana gida ya ji an zo an rufe shi da duka saboda ya ba da shaida a kan wani wanda yake jin kansa to wannan tsoron cewa kai ya haka ne bai halatta a ce bara a koye shaidan da shi wannan mutum a faɗa masa in ya so sai a ɗau matakin da za a hana shi ɗaukan mataki akan wanda suka ba da shaidar a kansa amma ba a ce a kyale shi ah, ana jin tsoronsa ba za a faɗa masa suwaye ba idan shaida shaidu ta dace don magane da ma'ana amma a lafazi ba dace ba a iya haɗa ta a iya haɗa ta wannan ya ce na ji an ce a na san yana manka kuɗi naira miliyan guda akan ya sayar ma da kaza baka bashi ba wannan fa a ni yadda na ji yana bin ka miliyan guda ne akan ya sayar ma da abu kaza dukkanin su ne sun dace akan yana bin miliyan ɗin ne. amma akan dalilin bin miliyan ɗin ne aka samu bambanci to a iya haɗawa a ce cewa wannan ɗin mai karan nan yana bin wannan miliyan abu ne tabbatacce shine ana tambihi idan a wani aka sa shi ya abu dole sai ya kira a sai ya ke- ya kira shaidu biyu ku shaida ni abin nan da ne ba da san raina ba dole aka yi min ne gidan nan da na siyar ba da san raina na siyar ba ko yan nan tawa da na aurar da wani ba da san raina na aurar da ita ba dole aka yi min in ban bane wulakanci zan gani to irin wannan in kira shaidu adalai biyu in shaidan musu cewa abin nan da ya dole aka yi masa ya yi a fil ukudi a wajen akadi du'i ana kiransa istir'a istir'a irin wannan a malaman fiqh suke kira istir'a malam a mafi yawan malamai suka ce a nan adalai biyu kadai sun wadatar wanda aka yi wa haka in ya zama ya samu adalai biyu da ya shaida cewa abin nan fa da aka yi masa dole ne to ya wadatar nan gaba in an samu dama da za a fi karfin wannan da za a fi karfin wannan ya iya kiran shaidu na guda biyu ba da shaida a gaban masu hukunci cewa abin nan fa da aka yi ya aka sace a baya dole ne aka yi masa in ya so a tashi magana Ah, amma cewa adalai biyu sun wadatar amma ibnul majishun shi ya ce a irin nan dole sai ya shaidar da mutum hudu shaidu hudu duk na shuhudin da zina kamar yadda a zina ma ake neman shaidar mutum hudu mai yara malam mai yara ɗaya daga cikin gaggan malamai na fito da aka yi daga baya shi mai yara malami ne mashhuri wanda ya ba da gudunmawa a ilmai daban-daban malami ne na hadisi malami ne na qur'ani malami ne na fiqh malami ne na usulul fiqh malami ne na qawaidul fiqh ko a ga ɗaya daga littafin na usulul fiqh ya qawaidul fiqh mun karanta a nan ko manhaj ko a wanda wanda ya tuba manhaj wanda ya saka milatul manhaj ko an karanta mun ta mun karanta shi ko to shi mai yara wanda yawa fati ne da hijira ta dubu da saba'in da biyu hijira ta sa- dubu ɗaya da saba'in da biyu shi mai yara yawa fati ya sa yawa fatin sa wajen shekaru ɗari uku da saba'in har da ɗaya ko shekaru ɗari uku da saba'in da ɗaya kenan to shi ya kai to baiti guda biyu da shi a majshul wanda wanda aka faɗa a waƙe na game da wannan fahimta ta wanda shi bai yara da ya kawo baitocin nan bila tamriri bai ce da magana a kai ba kamar ya nuna shi ma ya yarda da haka dangane da mu'awara istir'a istir'a'in nan ya sai yana inganta in an san dole aka yi sani wanda yake a fili wanda yake sani a fili a kamar misali aka samu azzaliman masu mulki cewa wannan gidaje dole a tayar a tashi masu gidan ga waje can an ba su fito ba can aka zo da ƙarfin tsaye ana fito da kayan kaga wannan cewa ma an fito da kayan su da ƙarfin tsaye ai ya nuna dole aka yi idan da da san ransu ne aka ba mutum gida zo ka koma da san ransa ai ba zai bari a zo a ɗebe kayansa ba shi da kansa zai ɗebe don gudun ka a yi masa ɓanna ko wani a bace kayan ya san wani amma na aka ga da ƙarfin da ma aka zo to wannan kadai ya wadatar idan daga baya su ɗin da za su samu adali masu mulki adalai suka zo daga baya wannan suka zo ta tabbatar da cewa ai da ma yanda aka yi to ko da ma ba shaidun za a yadda in dai an samu shaidu akan cewa eh kayan da nasu da ƙarfi aka fito da su. ko da ba su shaidar akan cewa da ƙarfin da aka kwace gidajen ba a dangane ta baro'i isra'i yana wadatarwa da kafin ya aikata da abin da aka sufanta idan abin da ya shafi tabarru'i ne fa kamar cewa ai dole ka ba da gidanka a faɗaɗa masallaci ba masallaci za a faɗaɗa ba to shi ma ne gidan inda ya zama ya je ya shaida cewa dole fa aka yi masa ba da tarar sai ba da gidan ba an ce ba da gidan dan Allah amma shi dole aka yi masa domin ba da sarrafa ya bayar ba to irin wannan ya wadatar daga baya in an samu wanda za su bai da hankoki ya iya zuwa ya tsaya da cewa ai ga shi ya faɗa cewa shi wannan gaskiya da aka ce ya bayar dan Allah ba dan Allah ya bayar ba karfin su aka biya bayar karfin su aka biya bayar wannan fa da ake cewa duk wanda aka yi wa dole a kan wani abu ya yi ko wata mu'amala ce ko abin da ya kamata wannan ya yi in yi istir'ai ma'ana in ya shaidar cewa dole aka yi masa to daga baya yana da damar in an samu masu gyara sun zo ya kai ƙara a dawo a gyara to amma idan ya zamo an samu adalai sun zo a waje shi dinnan yana nan ya kai ƙara bagare su sai da aka daɗe aka yi shekaru sannan kuma sai ya kai ƙara to a ba za a saurare shi dan hakkinsa ana cewa an samu waɗanda suke adalai za su gyara duk ɓannar da aka yi a baya ya gaggauta kai maganarsa gare su don a san matakin da za a ɗauka na a gyara da gaggawa amma idan ya misalan an kwace gidansa an yi kasuwa an yi rumfa ta kasuwa ya kuma aka gama bayan an samu hukuma adala amma yana zuwa kantinan nan na kasuwa da aka yi a gidansa yana siyayya ai kaga ya nuna ya yadda ke ya yadda ke nan ya nuna ya yadda ke nan ai da ana cewa an samu wanda za su gyara sai ya gaggauta zuwa to fa gidana da aka kwace aka yi kantinan nan karfin tsaye karfi na aka ba da son raina ba to wanda ya ba da shaida ya kiyaye abin da ya rubuta idan bai kiyaye ba ya rubuta abin da zai bada shaidar a kansa amma da yanzu sai aka je na inda inda wajen rubutawa kamar ba shi ya rubuta ba zai kiyaye abin ba to idan ba haka ba randa alafihi ne da to gwamma ma ya rufe bakin ma'anar wannan wannan shaida ta ba za ta karbu ba wajen masu hukunci tun da dai abin da ya bada shaida a kansa ga shi ya rubuta amma ya zo karantawa yana inda inda kamar ba shi ya rubuta ba alama bai san abin ba kenan abinda duk mutum ya sani ai ko rubutu ma wajen ya ɗauki zai iya karantawa kai tsaye ko tunda abu ne da shi ya sani kuma shi ya rubuta
وأورثت باليمين والساعات منه وثيقة التبرع تكدد da ake rubuta ta alheri kamar ga gidana na na bayar dan a masallaci ko ga kantina na na kasuwa na bayar don kuɗin hayar da ake karɓa a ringa taimaka wa makaranta kaza da su to irin wannan in an zo rubutawa ba wai kawai za a rubuta ba ne sai an rubuta ranar ranar alhamis sha bakwai ga watan kaza na shekara ta kaza daidai karfe kaza da minti kaza sai ma an rubuta karfe kaza da minti kaza Mm.
fadar rana kaɗai bai wadatar ba saboda a iya samun wani abu da zai kawo rikici a kai Ya, idan an faɗi lokacin kaga ya ayyana idan a gaba aka samu wata takarda yanzu a nan muna da takarda da aka ce an yi abin ran sha bakwai ga watan rada amma ba a faɗi lokacin ba sai kuma ga wata takarda ta cewa ya sai da wannan abin da ya ce ya bayar Mm.
kudu shi ta ma dai sha bakwai ga watan rajab to dan Allah wacce ce za mu san ta farko wacce ce ta ƙarshe Eh, sai da ya fara siyar wanda ya ce ya yi tabarru'in koko sai da ya tabarru'in da ya ce ya ce kaga dole daidai a ciki an san ba zai yi ba in aka rubuta wakaci wannan zai magani zai magani irin wannan rigima shi yasa a sakafa ta musulunci ta daɗe da sanin cewa wasiƙa in za a rubuta ma a rubuta wakaci Na'am.
ba wai kawai ranar da aka yi ba Mm.
wanda wannan yake nuna kwarewa ta musulmi da sanin rayuwa da da take gani Mm.
واو إذا دخلها وين a idan mutum ya kira shaidu ya shaidar da su cewa mu'amala kaza da aka yi da ni ba da san raina ne ba ƙarfi na aka dole ne ya sa ni to daga baya bayan ya kira shaidun ya shaidar da su akan haka daga baya ko shi da kansa sai ya kira su to ku shaida dai mu'amalar nan da a baya na faɗa muku ƙarfi na aka fi na yi to yanzu na yadda yanzu na yadda to shi kenan yanzu daga baya dan an samu wata hukuma adana ta zo ba ya zo in kira wancan shaidan da ya fara faɗawa ba a cewa aiki a ya a ƙarfinsa aka fiye ya je dole za a yi aiki da wannan magana ta ta ta da- ta daga baya yanzu za a yi aiki da magana ta ta daga baya
إلا من استرعى بالاسترعاء sai fa wanda shi kansa a wajen wannan din matsa masa ake. akan samu wasu masu mulki wanda gwanintarsa a zalunci ta kai inda ta kai Mm.
za su sa a yi abu dole kuma sannan su sa in ma ka je ka faɗa dole aka sa kai to kai da kanka ka warware wannan magana ka yarda cewa da san ranka kai to irin wannan idan shi kansa bayan haka din da ya sake kiran wa'ancan abokai ko fa da ya kira ya sa ya sake ba da faɗa muku cewa ai wancan magana ta farko ba haka bane da sa raina ne ba haka bane ya shi ma wannan din dole ya mun da yake haka to a sannan waccan magana tana nan.
Yeah.
إلا الاسترعاء yayin da ya nemi ya kawo shaidar magana sai sai ta tabbata
وإن خليلته wanda ya kore korewa فذاك الاسم har ya zama ya tabbatar abu ne wanda yake korarre aka ce to an kore shi ba ya komo da matacce Na'am.
negative negative ya komo positive ko shi ko yaushe abin da yake eh, negative ne aka ce an bai da shi negative kuma na kenan ai ya dawo positive ko Ah, salim salim ya komo ya- ya muda to وذاك الاسترعاء لو ذاك eh, mace wadda ta yi kuru mace wadda ta yi kuru sai mijin ya ya ba- ya- ya matsa mata cewa ta tsare da wasu haƙoƙi nata to wannan cewa ta tsare da haƙoƙin nata bai hau kanta ba في كلام ولاد in aka gano cewa ai abin da yasa take neman rabuwa da mijin cuta ta yi cuta wadda take mahimmanci Eh, shi yasa ake faɗa mace da za ta hudu ma ga mijinta ya tabbata cutar da yake shi yasa har ta yi hudu to wannan hurɗun zai zamo za a karɓa daga gare shi a mayan mata kuma saki ya tabbata Na'am.
saki ya tabbata Mm.
to sai da ba zuwa jima'i ko ba na nan a nan da zaki za mu sha ta ne a tsarin za a kai ta To.
alhamdulillah muna godiya wannan farin ciki wannan babban bako da muka yi ɗan uwan halima ko babba babban mai taimaka masa wajen da ya zama tana halima na farko da ya zama